darasi na biyu ko to bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi na biyu daga cikin jerin darussan wannan littafi a alqira'atul rashida na barakallahu fikum aljuz'u thalith masjidun na'am masallaci ko to wannan ismul zaman ne ko ismul makan ismul makan ne kada ku manta akwai ma'aun akwai fi'ilula guda uku ko wanda yakan zo da babin fa'ala yaf'alu kaman qa'ada ya qa'adu ismul makan din shi ma'aunin su shine maf'al kaman maka'ad akwai sajada yasjudu fa'ala yaf'ulu to ismul makan din zai zo a matsayin maf'il ne kun gani masha Allah ko da ke akwai akwai lazim akwai muta'addi ko eh masjid ne yana na cikin labiya kama kamanta da shi ne mun yi cikin labiya yi ai akwai to ya za ka yi da katalla ya kuturu me za ka ce
maktal ne shi ya saba ma ka'ida masjid amma ce zama maf'al ya kamata ya zama maf'al ko ne sai aka zo da shi na'am masjid to darasa ya durusu sai a ce mene madaras ko madras tunda da fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu eh to jamil jiddan to ina ne muke ne na'am to masjidul qal'a kalmar qal'a kafin ɗinta musallas ne musallasa ce ka iya cewa kal'a ka iya cewa kil'a ka iya cewa kul'a duk da yayi ma'anin shine alhisnul mumtani fil jabal katanga shine kal'a katanga mai karfi wanda ke ba zai yi wa a keta shi ba ko makamancin wannan ba kal'a kenan mun gane ko to in ka ce kal'a shi ke zuwa da ma'anan katanga ƙil'a kuma ma'anan shi shiƙa yanki da kasra ba in kuma ka ce kul'a shi ne a rajulu da'if mutum mai rauni mutum mai rauni shi ne kul'a a rajulun da'ifun eh amma kuma wannan kun san musallas ɗin nau'i biyu ne akwai musallas باتفاق المعنى akwai musallas bi ikhtilafil ma'ana kuma eh wannan yana da kyau lalle mu kiyaye na wai wannan musallas ne bi ikhtilafil ma'ana sosai kuwa sosai kuwa kalma ce guda ɗaya ta harafin farko yakan zo da wasu sila uku akwai wanda ma'anan ba zai canja ba duk yadda wasu suna suka ci canja kamar azzajaj azzujaj azzijaj kwalba ne da ya ci akwai kuma wanda kalman harafin farko in ya cancanta wasali kowane wasali da ma'anan shi kaman salam kaman silam kaman sulam janna jinna junna ina ne ina jin mun amma fa ina jin ba ba karatun musallar da muka ba tura shi ba a bai ci ko da wata bai ci inda ba rai eh to bari mu gani inda da yawa sai mu sake samu wani lokaci tunda ba ta da yawa ko dan lokaci ne sai a nan yi ta nan da nan Qur'an ma na tana da shi.
na Qur'an na gaji kura kul'a الرجل ضعيف إيه ميروني نعم نعم أسر أسر يكتكن زود معنا دي داما منين معنى أسر هم؟ نعم بنسنا أسير كنا إيه أسير إيه سوسي كو جميل نعم zamani a da alhamza da alhamza to asrun akan ce bi asrihi iktala'atin riyahu a shajarata bi asriha ta tumbike ta da asalinta e asrun ne kan zo da ma'anan aslun asali ko abu baki ɗayansa ya ummu shine ya ƙasudu ya ƙasudu yana nufanta wa kilmatun biha kalamun qad am ibn malik ka nufanci abu sai ka ce am amma ya nufanci abu ko to ni ina son in ce na nufanci abu ya zan ce amma ya nufanta in ni ne ba zan ce na yauwa amtu ko amamtu in yana da shadda sai a warware shaddan kaman shakka shakaktu anna shakakna al-arda shakka kaman sabba sababtu kaman kaffa kafaftu wa idh kafaftu anka bani isra'ila kaman malla malaltu ko yawa to ka ka dake ko bula ai wannan yana da daga cikin fa'idan darasin dan akwai waɗanda suka bugo su ce mun ai malam mu abin da mai muke jin daɗi yanda ake jujjuya kalmar domin gaskiya malam saboda mu bamu je kasashen laraba mun yi karatu ba to in mun zo kuma ba karatun mu na na hau bai zurfi to in mun zo ba ma iya gane yadda zamu yi tasrifi ga dai shi mun san kalma amma yadda zamu jujjuya ta shikenan sai mu sha wahala ka gani an zo nan kalmar shakka Allah da sarai yace shuk yace to ai shakka kafin guda nawa ne kace guda biyu yace nace to me kace yace shuktu sai ce to ina ka jefar da kafin guda da so duk kalmar ta zo da shadda sai a warware ta a fakkinta a warware dan shi ne cikin nahawu yana na cikin nahawul wadij al-juz'u thalith al-idadi to barakallahu fikum yaktanifu yaktanifu akwai kanifu na gida akwai kuma na kariya kariya yana yaktanifu mi'zana wa idan mutum ya kira sallar me za a ce malamai azana ko to me kuma azana fa a bambanci nake me bambanci tsakanin azana da azana da azina a a to ai kai kana kai kana kai kana muri shi fili mazi azana azina okay to azina azana azina ya bada izini ko masha Allah azina ya bada izini ko na'am azana fa na'am azana ya nemi izini oh menene wancan hadisin a kalmar cin hadisin da ke cikin bulugul maraw wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wasu umma wace ce take idan sun kammala wanke yashi su sanar da shi sai ga kalmar nan sanar ku sanar da shi ne azana ya sanar kun gani azantuhu na sanar da shi fa'azanu bi harbin minallahi wa rasulihi mun gani to eh daga zaka samu azan wa azanu minallahi wa rasulihi ila nas me kalman ainihi a babin fiqh babul mene babul azan babi sanarwa sanar da kiran sallah lokacin sallah ai ma'anin shi kenan ai kun san ba a madda ai kace babul azan kace babun kunnuwa kenan ai eh a azina shi ya bada izini ne ga majhulinsa can udhunil ladhina yuqatiluna bi annahum zulmu wa inna allaha ala ala nasrihim lakadir shine azina ya bada izini azana ya sanar azana shine yayi kiran sallar kuma ka gani to sukan zo kuma da ma'ana interchangeably haka amma dai yana da kyau dai a kiyaye su dai asalin kalmar to in ka kiyaye asalin kalmar to zai baka da maka gano ma'anar diyan da aka jujjuya ta mi'zana shine minaret wanda ake kiran sallah din nan jiki wannan ginin hasumiya din na masallaci wanda ake kiran sallah ciki ka san da can saboda lokacin da babu amsa kuwa an buk irin wannan kakaki din nan su irin wannan ginin suka yi sai sun hau sai su hau can sai ai kiran sallah in aka kiran sallah wannan shine zai ba dama saboda ba gine-gine sai ka ji sauti ya isa ma inda baka zato to mi'zana na'am a mif'ala sosai kuwa sosai kuwa alfahmu alfahmu yakan zo da ma'anona akwai alfahmu na kiba akwai kuma na kamba ma abu wallahi laqad ta'ajjabtu min min kalami dhaka ar-rajul innahu sara yufahimu al-umura sara yufahimu al-umura ya tafi na kamba ma al'amurra kamba ma wa shine fahama kun gani Allah jikin Usaini baba mai raɗar rahoton jakar magori da can shi idan ya tashi maka labari malam idan idan idan kana gurin idan kana sauraron shi ta rediyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam mutum fa sai ya dan sai ya fadi ya dan kuji amma yana tabbatar maka zai iya maka kawo maka kalmomi da siga magana da sauran sai ka dauka malam ya karye ne din gaskiya ma jama'a suna son suna son labarin shi ai Allah ya ji kan shi mishi rahama alfahmu yakan zo da ma'anar kiba yakan zo da ma'anar kauri yakan zo da ma'anar kumburi yakan zo da ma'anar kamba ma al'amurra mumawwahun mawwaha yumawwihu abinda aka shakuɗa shi aka gauraya shi haka da kamar maganar da aka gauraya ta da ƙarya ko makamanci wannan nahika ai hasbuka ya ishe ka it's enough it's sufficient to you nahika kace kaman kace nahika bi akhlaqil mustafa sallallahu alaihi wasallam ai dabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam sun ishe ka mun gani nazama muhammadun ali basha muhammad ali basha ya tsara dawawina dawawin hukuma kundi na hukuma dawawin jam'i ne na diwan kundi kamar diwanul hukuma constitution na Najeriya constitution Najeriya da wawilil hukuma hukuma Najeriya wa jama'a sai ya tattara ya tattara wannan kundayen bi asriha kun ji gabaki ɗayan gabaki ɗayan su ilal qal'ati shahidati qa'ima na okay fil qal'a wannan kuma gini ne gini wanda yake da katanga kamar misali administrative block kun gani kamar misalin fadin shugaban kasa ai ba ka gani ana mishi gini irin irin na gidajen mu haka nan dan karirin gini za a yi mishi ai da sauran shi da sauransu to sai ya ije wannan kundi a kal'a a shahira wata ta shahara dan alka'ima ala jabal muqattam wanda ke wacce ta shahara ko ta bayyanu baro kun san shahara ma yakan zanto yakan zo da bayyanuwa ba eh zai na'am akan dutsen muqattam fil janubi sharki a kudu maso abin nan yamma maso gabashi min madinatul kahira a nan birnin kahira wa bana fiha masjidan kabiran a cikin da kuma sai gina wani masallaci babba ya ummuhu me ma'anan ya ummuhu ya qasuduhu eh amma ya ummu qasada ya qasudu ba ya ummuhu almustaqdamuna haka ne ko kullama nudiya lis-salati wanda ke masu ya kummul mustaqdimu ne ko eh to waɗanda ake waɗanda ake hidimta kenan fa ake musu hidima to da wannan husarin kenan a wannan wasalin wanda waɗanda ake musu hidima kan lufance shi watan su yo dan go su zo gurin sa kullama nudiya li salati duk lokacin da aka kiran sallah li kai yajma'un nasu don mutane su tattaru bai na amalin duniya tsakankanin aikin duniya wa amalin akira da kuma na lahira buniya hadal masjid an gina wannan masallacin ne ala hayatul masajid bisa ga hai'a sura yanayi na masallatai fil asitana fil asitana in aka ce asitana gini wanda ke gefen shi akwai ruwa gini ne gashi mai tsawo amma gefe shi akwai ruwa za mu zo da shi ma musamman akan wannan gaba fi rihabin wasu a wani fili mai faɗi yaktanifuhu min garbihi min garbaihi a min garbiyihi ko wanda yake ma yanda wanda yake kare shi ta wajen sashin mafaɗar rana a kudi kenan wa duribat alaihi qubbatun daga nan kuma sai aka gina mishi wani kubba kubba su ne waɗannan tudun za ga shi mai ɗan kamar buka-buka haka akan san masallaci kubba ba me ya jami'in shi na? na? yawa kubba to me ka wanda alhamsan eh? to yanzu a cikin larabci akan yi ibdalin ta'un ta zama alhamza to kun ga amfanin dictionaries kenan kama al-mujam al-mujam wasid zai baka dama gane ga jam'in kalmoma aqibba qubbatun aqibba eh kibab kibab a- a- a- aqubba to Allah ka samu dace aqubba na'am ina ne kabira manya manyan kibbuba da kun gani ga ma kibab nan ko kibab ok uh, min jawami kabira a hatsar biha min jami'i jawani biha ƙibabun ta dukkan eh, ƙibabun ukura ta dukkan ah, gefofinta akwai waɗansu ƙubbobi kuma sun gewaye ta watan ga wata a tsakiya ga waɗansu kuma a gefe sun gewaye ta tsakiyar nan ita ce mafi girma a hatsat gewayewa kenan ko me ka wace bai ce kalmar za mu kawo a- a a hatsat agdakat kwana kewayewa na dara adarat jamil adarat jamil daga nan aka samu mudawwar mudawwar shine runabout shataletale ko da ku ka gani ko gurin kwanciyar randa ne ai mun ko nan malam sai kai ta cewa randa wa zai ma gane baka wurin sai ka ce runabout kawai eh su kaga ku ko can randa kukan ce Allah ka sa mu dace na'am sai mene malamai wa uqimat ala ra'siha sai aka tsayi tsayar aka akan wannan ginin mi'zanatani gurare guda biyu gini manya manya guda biyu waɗanda suke da tsawo wanda ake kiran sallah ciki fi gayatil irtifa wajen kaiwa matuƙa wajen tsawo wata aka gina su da tsawo mai matuƙa wa husnul manzar da kyan magana kana hango su abin zai baka sha'awa hatta ya rahu mal insanu ta yadda mutum zai iya ganin su har sai mutum ya hango su min ayati nahiyatin ta kowace ah, sashi min nawahil kahira daga cikin sassa na alkahira kamar yadda aka gini zuma rock ne na waje abuja yake kaga in min ayyin nawahi a tetahu zaka hango shi وقد فرشت أرض هذا المسجد الفخم حقيقة أن شمبدي فرشت شيني شمبدي بابا ميما ميما دي ديشي أفرشة أفرشي أفرشة يفرش إفراشا أفرشة يا شمب يا شمبدا من غنشي furishat ok wannan thalathi ne mu- mujarrad ko eh majhul majhul ko kaga farashat kenan farasha eh madi din sa to an shimfide amma ba zai fi daukan furishat ne zai zama eh muta'addi ba muta'addi bi tadif eh farashahu eh zai iya daukan wannan ma babu tad'ifi ma amma in kai mai tad'ifi ko aka kara hamza sai zama ta'addi ila sunai ila sunai mafulaini sunai ka kenan wa qad furishat ardu hadha almasjid hakika an shimfide a kasan waɗannan masallatai alfakh mai girma birrukham da rukham menene rukham na'am na'am to sai kuma wani to bari ma mu gamo- mu gano mufrad din shi na carpet jamil jiddan sai kuma wani me mufrad din shi rukham na rakhmu ko to to akwai kuma wani mai ma'ana yanzu idan ku je masallacin ɗin jiha kun kun ga an yi re- renovating din shi ko harabin masallacin me aka samu shi na interlock to to shine ma ne rukam na eh dutse wa nau'in duwatsu interlock ko to shine shine rukam eh yau aka jamil jiddan ga mashi na ai eh kun san wani lokaci fa kamar yadda na faɗa idan abin nan haruffa sukan fassara kalma kaga yanzu nan ai wannan ma ya ƙara fito mana da shi na'am wa furishat ardu hadha al-masjid al-fakhm bir-rukham ah ka ce mini mana a ni fa dictionary ba na karanta okay to to to to eh nau'i na dutse kun gane shine wannan interlock din ana iya cire shi jamil kuma a sassa a jijjera su kai ka ce gashi zai ba da ado guri gurin kuma zai ado gashi kuma shi zai hana ba za a samu tabo ba amma alai da haka malai na'am zai dauki ma tiles na mu ai shi ta yi sunan shi da musamman
saboda yanayin siyakin da ya ce mm an ture shatil amur hadal masjid alfa bi rukam tunda kaga yana da kamar cikin masallacin ke ta haraba haraba haraba ne ne to shi kenan saboda ai galibi a nan ne akan sashi wa in kana kuma fa za a iya samun nau'i nau'i ne shi ma nau'i nau'i ne nau'i nau'i ne balat shine tiles balatun balat bari mu rubuta balag bi wasu ne balag ko ba'un sai lam alif ko sai ta'un balag tiles malamai bari fa mai sauri za mu dinka sauri ba na'am so sai mu gaba waduhinat waduhinat juduruhu kun ga jam'in bango kenan jidar ba madalla aw min wara'i judur waduhinat kuma an sha an shafe judurhu bangonninsa da mai wa askufuhu da kuma sakafu shine rufi sakafu gashi nan sun cikin zukur ko bi alwanin zahiya da launuka masu ban sha'awa wal ashkal da kuma yanayoya aljamila masu kyau wa nuqishat alaiha ayatun min alqur'anil karim kuma aka ah, zane bangon jiki bangon da ayoyin alkur'ani mumawwahatun bizahabi wanda aka gauraya aka cakuɗa shi da mene da alkhalis zinare tsantsa aga zaga haka ke haske malam kaga wannan sunna bata tabbatar da shi ba ai. eh ba shi a sunna ai masallaci kuma shikenan duk ciki kaga an zazzane shi da ayoyi an yi ado da bayan masallacin wannan suna bata zo da shi ba na eh wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada ba shi a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam na'am so kaga mumawwaha ai mukhallata kenan mun gane shi بالذهب الخالص زينار سنسا فتألف بذلك بين الإبادة والجمال فتألف سيحد ألف كنا ألفا وألف بين قلوبهم كحدا سكن كان زكاتنسو بذلك دهكا ونن أدن دأكي بين الإبادة سكن كان yin ibada wal jamali da kyau ma'ana sai gurin ya zanto wata mahada ya haɗa mene ibada da ake zuwa ake yi da kuma mene kawa ado shi ne masu yi ce kai wana hika bi mafi hadar masjid kai abin ma da ke cikin masallacin ne ya yi sheka kunga wannan na hika da za ka iya amfani shi cikin magana ba yawwa ka ba shi labari ka ba shi labari ka ce kai ai wannan ya ishe kama ne kawai fana hika bi hada wana hika ko fana hika dai min fakhiril asasi na kayayyaki na alfahari kun ga asas shine furniture kun san furniture ba ba ba ba, ba shi da plural fa a turanci ba for ba furnitures eh furniture ne kawai a guskuri ne gaskiya ba a samu shi as asas kayayyakin gida kayayyaki na gida fakhir abin na alfahari ko na mata eh, ko amti'a jamil wa galib riyash riyash shimfidu wanda ake jikin bango mai sunan shi ne ai wanda ake ji- sa- sa- sa shi a jikin bango Mm-mm. Eh, to to yawon shi irin shi kasa akwai akwai na kyalle da ake yi shi ma to shine shi riyash din kenan yi ai ma na kaje misar za ka yi kallon abubuwa ta ai kaje misar za ka yi kallon bidiyo a kala kala na na eh a riya shi riya ta shuba ba ma eh shimfidu shimfida ko shimfidu akan ruwan shuba sosai shine mimma sar bihi aya da wani wai nan fa duk ana maka describing din gurin ne ba eh al-insha al-wasfi al-insha al-wasfi kenan descriptive essay wanda suke karanta arabic language akwai darasin insha'i wa galin riyaj da kuma shimfiɗu masu tsada min babu da fata sifa ne lamusu min ma sare bihi wanda yake da wannan shimfiɗin ne da adan da aka yi ya zama aya ya zama ta aya me ma'anan aya ibra abin lura yawwa ya zama abin lura mai kyau firraunaki wajen kyau wa husnul ibda da kyan ƙaye ƙaye wa kadi itadatul hukuma hakika hukuma ta saba itadat ta saba ta'awwadat bana ko ta saba an tuki fi hadal masjidi a wannan masallacin adadan wani adadi min alhafalati na bukukuwa watan hukuma ta saba yin bukukuwa da sauransu a wannan masallaci kalelatin nisfi min sha'ban kamar daren bikin da aka yi a daren rabin sha'ban wanda shi ma kaga bai dace da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ba wa lailatul mi'raji da kuma lailatul mi'raji isra da mi'raj wa zikra miladin muhammad ali basha da kuma a maulidi na wannan afuran ba maulidi ba wannan me suke ce mishi ranar tunawa a ba birthday ba akwai shi kuma na musamman anniversary anniversary eh lokacin da afon ok to wannan na birthday din tun daga milad nan wata ranar tuna lokacin haihuwan muhammad ali basha din gaskiya shugaba ne na kasar misra wanda ya kawo musu ababen ci gaba da yawa shi yasa ba za su taɓa manta da shi ba kamar yadda kwankwasa ne ya kokari ya ma kano ko kaga yanzu duk wanda zai zo ya ce zai wani abu a Kano sai dai bai ba kuka so ka gani kuma nan jihar Kaduna Allah ka mana musafa fa yudha'ul masjid sai a haskaka masallacin nan bi anwari bi anwa'il kahruba da nau'o'in fitililin tarki al-muktalifatul alwan masu a sabanin launuka zahiran eh, wa batinan ciki da waje watala'la'u adu watala- watala'la'u watatala'la'u ko watala'la'u adwa'u mi'iznatihi mi'iznatihi sannan kuma hasken da aka sa ma wannan mi'izana din gurin kiran sallan su masu sunka shining suna haski fi kabidis sama a sasanin sama shine kabidis sama kun gane wani wani fitila na dan karami wani wani wani wani waya na mai na roba wanda yake da fitilu kanana kanana masu lunuka daban-daban to irin shi wanda ake wanda ake samun shi ba ta to irin shi shine aka kawata mi idana din ka anna hanu jumun in ka hango su kai ka ci taurari ne wani wani irin tasbih kenan a ma'ana tun wajen balaga darasin balaga ka an na hannu jumun ta jama'at kai ka ce waɗansu taurari ne suka tattaru shi ne ta jama'at suka tattaru suka cinciru da guri litu sharikan nasa wanda su tarayya da mutane fi ma hum fihi na irin abin da suke cikin sa minal afrah na farin na farin ciki da yawa kai wanda sun iya kawai sun iya ya iya magana mana Mata- ma'ana sun iya larabci sun yi amfani da harshe don su sun su ka- don su suranto maka yanayin abu sai su bayyana maka da yanayi afra shine jam'in fara fara farin ciki ba afra na'am okay nan ne ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik